بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله أصول السنة لابن أبي زمني درسي نبكوي نعم تاشي باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله babi ga abin da ya shafi imani da lalle ƙur'ani zancen Allah ne za ga duk inda ka shiga wannan a cikin kutub na aƙida ta salaf za ga wannan babi duk inda ka rasa za ga shi alƙur'anu kalamullah wa laysa makhluq alƙur'anu kalamullah wa laysa makhluq to shi ne malam ya maka wannan babi qala muhammadun na'am ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله تنزيل ليس بخالق ولا مخلوق منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود Mm, Allah ya bara maka da cewa daga cikin zancen ahalus sunna shi ƙur'ani fa zancen Allah ne kalamullahi ne sabkakke ne daga Allah tanzilun ne min min rabbil alamin nazala bihi ruhul amin da haka ƙur'ani ba khaliq bane ko ba wai abu da yake makhluki bane wanda aka halitta da haka minhu tabaraka wa ta'ala bada wa ilayhi ya'ud Allah ya fara kuma gare shi ne zai koma to wannan kina game da Qur'ani Qur'ani zancen Allah ne zance ne kalamullah ne ba makhluk bane na'am وحدثني إسحاق الأسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أربعة عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه يعني القرآن kaga alqur'ani kenan shine lan tarji'u ila Allah bi shay'in ahabba ilayhi ahab ahabba ilayhi min shay'in kharaja minhu kaga me kenan kharaja shine alqur'an wannan ma ga akwai irsali a cikin shi sannan ka duba an Jubair ibn Nufair qala qala Rasulullah sallama kaga akwai irsali cikin shi Abdullahi ibn Ahmad ya roto shi a cikin as-sunna zamu kanta as-sunna ma wani lokaci insha Allah wani shi Abdullahi ibn Ahmad insha Allah so a haka Abu Dawud cikin ah, al-Marasil da Tirmidhi hadisin da yake mursal kamar yadda kamar yadda muke gani da Jubair ibn Nufair shi nan to a cikin ko mu je mu je kawai وحدثنا ابن مسرة عن محمد بن حيون قال أخبرنا مطيل قال أخبرنا إبراهيم بن منذر الحزاني أن- wannan mudayyan din shine Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Hadrami al-Hafiz
عن إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحركة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف آن فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لمن تكلم بهذا yana ma maudu'i ne wannan maudu'i ne la qara'da wa yasin qawla ayyi khalaqa adam bi alfi ami bal musami'at al malaika al qur'an qalu duba li ummatin yanzilu hadha alaiha wa duba li ajwafin tahmilu hadha wa duba li man takallama bi hadha hadith nan da yake ah, maudu'i na'am وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وف- وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن مبارك وكيع بن الجراح وغيرهم مما أدركت من أهل الأمصار.
duk wannan haka wasu jigajigai ne cikin mashayi kaga Malik, Sufyan bin Uyayna, Fudail bin Iyad, Isa bin Yunus, Abdullah bin Mubarak, wato Sheikhul Islam kenan, Waki ibn al-Jarrah, ai da ma da ma wasu su wanda malam ya riska min fuqaha al-amsar مكة والمدينة والعراق والشام ومصر duka me suke cewa يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق jamil قال ابن وضاح ولا يسوى أحد أن يقول كلام الله قط kaka tsaya nan kace kalamullahi saboda sai zaka ruso da shubahaici da in kace in ka karasa حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق to yanzu ka biya ولا ينفعه علم حتى يعلم ويمكن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق Mm.
منه عز وجل بدا واليه يعود ومن قال بغير kaga nan هذا ka samu wani ƙari kaga wai laysa bi khaliq sabanin ko a ce laysa bi makhluq shi ka fi sani a cikin karatun da kai a baya to nan ka samu ƙarin wa laysa bi khaliq dan shi karan kai shi qur'ani na'am ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم وقال wannan asarin ya inganta eh wannan asarin da malam ya kawo
وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق Mm.
لا تدخل فيه ألفاظنا وإن تلاوتنا له غير مخلوق kaga nan akwai karatu a kai
لأن- da yace munazzal mafruq laysa bi khaliq wala makhluq la tadkhulu fihi alfazu ka gani la tadkhulu fihi laf- alfaz nawan ba sa shiga me yake nufi wato game da wannan akwai sharhin wasatiyya na Muhammad Khalil Harras da yazo sharhin ruwan tumi a cikin wasatiyya a wannan gaba da ya wasu kalamai masu muhimmanci akan wannan haka darussan ma kuma darussan mu na daliya ta kalwa zani ta aqida zaka ji bani bayani akan wannan yan lafziya da sauransu shin yanzu lafazin da nake furtawa yanzu da sautin nawa shi makhluk ne koko eh shi- ita wannan muryar tawa da sautin nawa makhluk amma bata fidda asalin qur'ani ba da cewar kalamullahi ne lasa bi khaliq wala makhluk amma ita murye da sautin da nake karantawa yanzu bismillahir rahmanir rahim wannan makhluq inna lahu khalaqakum wa ma eh amma dai kuma bai hidda asalin wannan zancen ba da game daga a ci mashi kuma kalamun lahi gairu makhluq da haka su alfas din mu daban wa inna tilawata na lahu ita kuma tilawar da muke yi da harshen mu yanzu غير مخلوق gairi makhluka wannan tilawar da muke kaga su lafuzan da amma tilawar da muke lahu gairi makhluka لأن التلاوة هي القرآن بعينه domin tilawar ce qur'anin ai da muke tilawa muke karantawa ai zu qur'anin ne yanzu gaba daya ba wai sautin ka ake magana ba a karatun ne gaba daya فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوقا to duk wanda ya cewar tilawa din makhluka ce to a nan dai an gurba tsira ba faqad za'ama annal qur'ana makhluq ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق ka gani domin za'ama anna ilmullahi مخلوق فهو كافر ƙarshen tuka-tuka kenan. To ya ga wannan sai suna katon aƙida zai ga wannan. Babin ya ƙare sai babin fil imani bil arsh. Babi akan imani da al arsh. Na.
قال محمد Wato duk babukan da kake ganin aƙida raddi ne. Duka. An samu wasu mukhalifun da suka saba. To raddi ne a gare su. Waɗannan babukan. duk da kake gani yanzu su ja mun safwan ga duk sun riga sun kawo shigohi da abubuwa gaba da abu gaba da abu wannan mu'tazila sun zo mu'addila sun kunno kai jahamawa sun kunno kai kadariya sun kunno kai da shigohin su to za ga raddi ne ake yi raddi ne ake ma kungiyoyin bata da muhalifun da munharifun na al-iman bil arsh ai mun san arshi ko da قال محمد ومن قول أهل السنة mm, أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء mm.
كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض بينهما ما تحت الثرى وفي قوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ibn abi zamanin kage ce maka daga zancen ahlus sunna inna allaha azza wa jalla khalaqa al-arsh allah halitta al-arsh nan wa khassahu bil uluwi wal irtifa ce thumma stawa din da aka ce al arsh samu wannan uluwi fauqa jami'i ma khalaq sama da dukkanin halittun shi thumma stawa alayhi wannan al arshin kenan istawa akan shi kaifa sha'a ba za ka ce ba ga kaifa stawa a'a kaifa sha'a haka yi istiwa'in nan kama akhbar an nafsi ya bala ya kawo mana adilla a qur'ani wa subhana sarki ya tabbata ga Allah man ba'u da fala wanda ya nesa ba a ganin shi وقرب A duniya.
بعينه eh kusa kuma da ilimin shi wato ma'iyya kenan da qadarsa ikon shi Mm, ba ya kunu min najwa kenan salatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum aga annajwan nan kenan tun za a ce akwai ta haduwa to Allah yana nan yana ko ina bi ilimi kenan ma'iyyan nan yasa ƙarshen ayan ma mai Allah ya ce haka sai kawo ya kulata da al'ilm so ya gane ma'iyya ce ilmiya ma ya kunu na وقد حدثنا ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناكي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حرس عن أبي wannan حسين.
al'inaki ana cewa kuma a anaki duka lafiya lau inaki ne ko a anaki na قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض قال كان shine wato wai ina ma Allah yake kawo mun halarci sammai da kasai ina zan ce fi sama wastawa ala al'arshi to aina kana rabbuna qabla an yakhal an yakhluqa as-samaa wal ard قال Mm.
كان في عماء ما fi ama'in to هواء hazo kace girgije
وما فوقه هواء Mm.
ثم خلق عرشه على الماء Mm.
قال محمد العماء السحاب الكثير wannan hadisin shi ma da, da rauni Mamu Ahmad da Abdullahi dan ɗansa sun rawaito shi nan cikin karuba a sunna haka Ibn Majah da wasunsu cikin isnadin nashi akwai wake waki'u an gan shi wake ibnu ibnu hudus ko majhuli Allahu alam na'am قال محمد العماء السحاب الكثير المثبت فيما ذكر الخليل Mm, al- al'ama din wannan hazo din ko girgijin shine ake ake fassarawa wanda Khalil ya ambata Khalil ibn Ahmad al-Farahidi al-Basri eh, mai littafin Kitabul Ayn wajen na farko shine Kitabul Ayn Khalil wanda ya rasu 170 wasu kan ce da 75 Eh, shi wannan malamin mu ne wannan shi wannan Khalil ibn Ahmad mai gidanmu ne ta bangaren mu'ajam da kuma arudi na'am
أسد قال وحدثني يوسف بن زياد الكوفي أنا عبد المنعم بن إدريس بن سناد بن بنت وهب بن مراد قال حدثني أبي أم وهب كأبي الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون وقال الماء على متن الريح في الهواء وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض wannan asar ɗin ma maudu'i ne eh asar ne wanda yake ah, maudu Mm.
أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال حدثني الكلبي عن أبي سالم عن ابن عباس في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية Mm.
صفوف وهم الكروبيون وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته ليس هم يحملونه ولكنه عدم بذلك نفسه Mm. na nufin shi ma na da rauni sosai akwai shi akwai abu salih a cikin isnadinsa Ah, da'if ne shi Ha, abu abu salih ma ai ai kun san abu salih ƙwarai da gaske
أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى عن عقبة قال أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير أيش.
سبعمائة عام
كاك وانا ويكو سابع أذي لأن أحدث عن مالك حملة العرش بس حمل نال العرش رجلاه في الأرض في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش يجي بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير سبع سبعمائة عام كانوا كني دا da wannan kafaɗu kamar tashin tsuntsu na sabu'u mi'ati am shekara nawa ɗari dubu sabu'u mi'ati am ɗari bakwai Eh, ɗari bakwai hadisin ne hadisin ya inganta saboda isnadin da malam shi ne ma akwai irsali a ciki na'am أسد قال حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سماعين
na'am ana hadis ma mursali ne kuma mun ji a baya marasin na alhassan suna da rauni ko a baya na hassan da basari ne ko rawatul hasan na sai kuma babun fil imani bil kursi mi al kursi mawdi al qadamain kenan na Allah mawdi al qadamain na Allah shine al kursi babun fito zai mana bayani akan wannan babi qala muhammadun ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين daga shi ne ambata na'am وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد الحليم والله عن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي الليثي عن عثمان عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء Mm.
وذكر الحديث وفيه إن رب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة وادي في الجنة واديا من مسك أبيض Mm.
فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسي ثم جف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر ثم يجيء النبيون na'am فيجلسون summa عليه.
summa ثم يجيء daga jabban nan kamar tashifi ne sun huffa huffa ثم خف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليه alaihi ko alaiha عليها
wannan hadisin shi ma da'if ne jiddan wannan abu shi ba rutu a cikin musannaf ta hanyar lai hadisin na da na da rauni wa haddasa ni abi
علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني المعلم بن هلال عن عمار عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه
na'am Ah, wannan asar din shi hasan ne eh kawai dai isnadin ne ke na kara isnadin da malam ya ya ambata a nan akwai al-mu'alla ko al-mu'alla ibn hilal a cikin isnadin al-mu'alla Imam Ahmad ya karyata shi da ya haibu ma'in da su Abu Zur'a da wasu su na'am وحدثني أحمد بن مطرف بن علي عناقي أن سليم مرزوق عن أسد عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه وعن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مسلما في بحر بحركم هذا ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح وهو ما أسكنه الله في موضعه العذاب وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي والكرسي نور يتلألأ Allah akbar. To sai wannan asar ne shi wanda yake maudu'i wannan. Eh, a cikin isnadin Abdul Mun'im ibn Idris. An gan shi? Abdul Mun'im ibn Idris ana bihi. Eh, shi kazzab ne kuma wadda ne. To kaga hadisin ba zai kai labari ba ya zama maudu'i kenan ko tun akwai kazzab. Wa haddathani Asad.
أسد بن موسى وقال حدثنا حماد بن سلمة عن آ- عن عاصم عن سر أن عبد الله بن مسعود قال ما بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام وبين كل سماعين مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه Mm, wannan asar ɗin ma Hassan ne shi ma alhamdulillah ya ya inganta na'am wannan asir asim asim an ga asim
حماد بن سلمة عن عاصم Mm. ake an asim na'am ibn bahadala shi ne ibn abin najud kenan ko asim ibn abin najud da ake ji sadukun ne Mm, kuma yake cikin takaribar tahzib ijdi ke cewa sahibu sunnatin wa qira'a thiqatan ne ra'asan fil qira'a asimul aka so yana dan yana da akwai maganganu akan shi na'am sai babul imanu bil hujub babin da zai magana akan imani da al hujub wanda shine inda Allah ya ya yakance kanshi daga bayi Allah ya sha makance kanshi daga bayin shi ya sanya wato hijabi Allah ba'in na min halki bai tare da halittun shi saboda lokaci ina ga sai mu tashi akan ita wannan gaba din insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله